students at the
aikata kuma ana son bisa maslaha ya zama kowa da kowa yana jin da shi ake yi ya ba da shawara sannan kuma don manzon nan sallallahu alaihi wa alihi sunnata sunnan shawara wanda za ta wanzu bayan shi wanda ta ana cewa amrun shura bainu fa idza adamta fa tawakkal ala Allah in kai azama to kai tawakkali ga Allah to lokacin da kai shirin za ka yi wani abu kamar fita wajen wajen fama kuma sai dogaro da Allah sai da Allah ya na ko wani fasara daga an ce an ce ama ama ya ce su suka rawaito amma wai daga imam jafar sadiq suka ce wai za ka zama suka ce wai ta ɗin an rufe ta ne suka ce fa'i za a zamtu wata wakar ana kai ce za a wara watan ama ana sadik a kai ce ama suna da ruwa ya ce suka ce daga imam sadik ne ya ce fa'i za a zamtu da zamta in na yi azama ma'ana ai fa'i za a zamtu laka ووفقتك وأشر وأرشدتك وإني إني إني نتي كي كذا نكم نونا ما كي بيك ما تكي نون نيم كم وافق على أبين نكم شير نكي كي كذا نتو سيك جي كي كي ترى كذي قال وش ما بالي بيني شيء أما ده فإذا أدمت الدنيا كم وتقول كأذا ما كي ولا منظور kun ce ni in na sa ka abu wannan ruwan ne shazzin karatu ne amma dai shi ke da ne ba laifi ne da hangen shi ta wata mahanga ɗin in kai azama kai tawarkale zuwa ga Allah sawa'un na zuwa yaƙi ne ko tafiya kamar bayan Allah ta'ala ya cewa ku zama kamar da suka kabarce suke ce ma 'yan uwansu in sun yi tafiya ko in sun je yaƙi da suna nan tare da mu da ba su mutu ba da ba a kashe su ma'ana kamar yadda mu mamu da mu a gida ba mu mutu ba da mu zai inda ba mu tafiyan ba to su ma da ba su tafiyan ba da ba su mutu ko kuma ba a kashe su ba mu da muke da kuma je yaƙi mu ba a kashe mu ba to kaga su suka je yaƙi ne sai sa a kashe su to to kamar haka nan kaga azama da abin da kai azaman yi sawa'un za ka ko tafiya ne musamman wani lokaci namu na tafiye-tafiye wanda da ke da ba bambanci da ne ko yanzu yanzu akwai ababen hawa da ake ɗebe mutum ƙafafu ya bi ta iska sai da allah ya kuma to ko ta ruwa ko ta ƙasa ko abubuwa masu juyawa masu gare-gare ake fella abu a kan garge ne sai da allah ya kuma ne in dai kai kai azama za ka yi abu kuma saura shi ke da sai tawakkali sai da Allah ya yi inna la yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu tawakkali wanda suka dogara da gare shi aka kaga a lokacin da aka yi badar tawakkalin kawai aka yi. an sadu da sosai an san ba mafita ga makiya nunkin ba nunkin ga su kuma da shirin fada ga shi ko kuma kun fito ko kaɗan ba da shirin fada ba saboda ka ainihin inda yaƙi ne da mikiyasan ma'aunan yaƙi da aka sani na zahiri to lallai nan ba ma yaƙi da ai ba za su yi kisan kai ne amma sai allah ta'ala mai iko kan komi ya juya al'amari ya zama saɓanin abin da yake zahirin abin da ake tawakkoyinsa sai ya zama jama'a kaɗan ta yi nasara akan mai yawa to wannan dama ne mu kamar yadda ke ce mun riga mun karanta wannan a baya muna karanta mun ruwayoyi muka dauki lokaci muna karanta wasu ruwayoyi dangane da al'amarin shawara inda ya ce wa shawarhum fil amr an ce cewa kowanne abu daga cikin wayannan babobi ne na karatu sai dai ba za mu dauki dogon lokaci ba kai kamar yi masu akwa ne ma musu kafara shawarar magan dangane da shawara ne muka karanta ruwayoyi naga wata ruwaya ne dangane da saukin hali na manzon rama sallallahu alaihi wa cikin tafsirin burhan amma yana da tsawo muka ce za mu karanta shi duka zai cinye mana ka lokacin karatu nan yana cewa ainihin ruwaya ne a cikin tafsirin ayashi daga safwanar jamal daga abi abdullah alaihi salam ya ce ainihin wani balaraban ƙauye daga ɗaya daga cikin banu amir ya zo yana tambaya dangane da annabi sallallahu alaihi wa bai same shi ba sai suka ce sai ya shiga bidan inda zai same shi suka ce ya ce yana ina aka ce yana mina minan wajen haji sai je bai same shi a mina ba suka ce to neme shi a arfa ya je arfa bai same shi ba ya ce suka ce neme shi a mash'ar ya je bai same shi ba to sai ya same shi a mawuki cikin ya yi mash'ar haram ko kuma a da'an damu da ya same shi sai ce ko yadda ya ce hallu lin nabiya haka ya ce shi mutum wato da yake balarabin kunsan balarabin akwai irin irin larabcin nasa ku sifata mini annabi wadda ina son inda na gan shi in gane shi sai suka ce ya kai wannan ba arabe ya ce menene naka da inkarin annabi in ka gan shi za ka gane shi so suka ba da sifofin annabi din yana cewa sifata mashi ni ba zan karanta wannan dai suka suna gaya masa sufofin annabi kaza mai kaza mai kaza nan nan magana na da tsawo don sun bayyana irin tsawonsa da fuskansa da yadda duk dai suna suka sussufata masa to sai ya iso ko da zuwa sai ya gane da ya gan shi sai ya gane shi kamar yadda suka sufata masa to sai ya kutsa ya keta duk protocol sai je sai ya kama gashin wuyan taguwar matsala to sai su mutane suka ce kai kai wannan balarabe arabi ma'ajar aka wata wannan irin da kafin kusa kusa sai je sai a can kusa kusa da annabi sai manzala ci ku kyale shi da uku fa inni arif aka yi ce fa inna ku arif ku kyale shi ba ko ne to shi kenan sai ya ce bi da shi mahaja tuka mai bukata ya ce manzanninka ne suka zo mini suka ce mu tsaye da sallah mu ba da zakka mu yi hajji mu yi wankan janaba to shi ne mutane suka aiko ne a matsayin ra'id mun sha karo da kalmar ra'id shi ne wanda yakan zo wanda yakan hango abu ya gaya ma mutanensa to su suka tuno ni wato in zo in bin in masu bincike ke kai masu labari to ya ce to ina ina jin tsoron kuma kar kai fushi shine suka turo ni ina fata ba za ka yi fushi ba sai manzo Allah ya ce la aqda ba zai yi fushi ba inni ana alladhi sammani Allahu fit tawrati wal injili muhammadur rasulullah yace a ba zan kushe ni ne wanda Allah ta'ala ya kira ni ya kira ni a ambace ni a cikin at-taura da naje na ce bai ce da muhammadur rasulullah al-mujtaba al-mustafa laysa bi fahashin wala sahabin fil aswaq wala yatabi as-sayyi'ata as-sayyi'a walakin yatabi as-sayyi'ata al-hasan wannan sifofi ne na annabi wanda aka faɗa a taura da injili liyosofi suka ce shi ne mujtaba zaɓaɓɓe ke mustapha ma kadalik kuma ba mai alfasha ba ba kuma sahab an ce mai shi ne mai magana yana ɗaga murya siya ba kun mai ɗaga murya ba yadda yake magana maganansa da sanyi sannan kuma wala sahabu fil aswaq a kasuwanni wato ko da kasan al'adar kasuwa aka ana akan hargowa za a ɗin kasuwa ne aka ji kasuwa ga mutane sai su fara ɗan ana ta ife-ife to shi ko a kasuwa ba ɗaga murya yake to sannan kuma wala ya tabi sai a tattassaiya ba ya bin mummuna da mummuna an masa mummuna ba ya ramawa da mummuna walakin ya tabi sai a tattassaiya yakan bi mummuna da kyakkyawa ne wato an mashi mummuna sai ya saka da mai kyau haka manzo Allah yake shi dabi'arsa ce in kai kwance-kwance ka jefa masa goge shi kuma sai ya kwance-kwance ya wurgo maka curin wura kaga yara mace ko burodi kaga kaga lafiyar wato ɗabi'arsa kenan sai ya rama mummuna sai ya rama da kyakkyawa an mashi mummuna ma'ana ya sai ce to fasalni amma shi amma shi ta wa ana ladhi samani Allah fil qur'ani walau kunta faddan ghalidan qalbi lam khafadu min hawlik ce tambaye ni da abin da kake so ni ne wanda Allah ya amince na faran ce walau kunta faddan ghalidan qalbi lam khafadu min hawlik da a ce kai ka kausa ne mai busasshen zuciya duk da sun watsa daga gefen ka sun sun tafi sun barka to kaga kaga yadda ba kauye malam ya zo da irin typical kawayancinsa amma ka ga shi manzo Allah sai gashi ya zo suna magana kai tsaye ba a mishi iso ba kawai tun kuɗa kansa ya je gab da gab ya ce na fata ba mutane na suka ce zo in bincika sun zo sun ce mana kaza kaza sun ce zo in kai musu labari ce a ni ba na fushi kaji kaji yadda nake ka ga jima yadda Allah ta'ala ya faɗi na alƙur'ani ya ce da ni mai kaushi ne da mutane sun watsa to sai ce tambayi abin da kake so sai ya ce da shi mutumin balarabin kawai ya ce inna lalli rafa asama wata bigayar amadin ko a sarak wanda ya tsaga sama din nan ba tare da al'amudai ba ba da ba ya toka ne su fike shi ne ya aiko ka kala na ko a sarak kala billahi alladhi qamat as-samawati bi amrihi huwa alladhi anzala alayka al-kitaba wa arsalaka bis-salati al-mafruḍa wa zakati al-ma'qula yace kuma na na gamar da kai da wanda ya tsaye da sammai da al'amarin da umarninsa shi ne kuma ya saukar maka da tafi ya aiko ka da cewa a yi sallan nan da aka ce wajibi ne a yi da kuma zakka a ba da zaka ya ce masa na'am ya ce shi ne kuma ƙulce ka cewa a yi wankan janaba a tsaye da haddodi duk ya ce na'am sai sai balarabar ko ce fa inna amanna billahi wa rasulihi wa kitabihi wal yawmil akhir wal ba'th wal mizan wal waqr wal halal wal wal haram sagiri wa kabir qala fastaghfir lahu nabi sallallahu alaihi wa alihi wa da'a sai sai ce to in haka ne mu mun imani da Allah da manzanninsa da littattafansa da ranar lahiya da tashi bayan mutuwa da mizani da tsayawa kiyama da halas da harama ƙarami da babba domin yadda da haka sai manzo Allah ya masa ya nema masa gafara ya masa ya masa addu'a haka to kaga saukin kai irin na akwai wani da ake ce ma dahiya wanda shi ma ya zo ya musulunta ne sai shi ma ya kutso yana yana ya kutso ya shiga ya duba yana ran ya ga wane ne annabi sai da lokacin da ya shiga sai ya zama wurin duk ba kowa ana ba sarari duk an- ana zazzaune ba ma shimfiɗa kowa yana zaune ba inda zai zauna da manzara da ya gan shi sai ya kwaɓa mayafinsa sai ya shimfiɗa masa sai ya ce "Ai, abin da ya kawo ni na zo ne don na san cewa manzanni ana ba su mu'ujiza na san musa yana da sanda tana zama macije isa kuma yana raya matattu na zo ne domin in tambaye ka naka mu'jiza sai ga shi ka nuna min mu'jizan da ya fi na musa da isa na tabbata kai manzo ne. Haka. irin wayannan suna da yawa ɗabi'a irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda ya jamo mutane tare da shi ya zauna tare da kowa wani wani bayani da profesa ya dan yanzu yana ya mutane ya dan masa dariya ga Abu Zar ga Abu Huraira duk ana na cikin jama'ansa kowa ne an karbe shi ba wanda aka kora kowane irin mutum to ka gani to ɗabi'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wanda ya jawo mutane zai zauna da kowa har da wanda suke ta masa munafunci suke har wanda masu ce masa na ma cewa za su kashe shi ma masu na tare da shi mai zauna da su hakan saboda mai nisan sauran abu ne shi shi manzo ne ya aikinsa isar da sako kuma mutum yana aiki irin na abin da zai je ya tarasa kowa yana aikinsa ne na abin da zai tarasa saboda haka ba wai sai a ce mutum a kore shi shi zai kaza ko zai kaza ba ya zo ne ya taka sasa rawa mai yiwa ya gyara ko kare ya gyara oho da ruwansa ne to haka ake haka addini ke dole a ce ainihin yana da kaushi ne yana da wani irin ɗabi'an da nan da nan ya ƙwansa rusa ya ɓata da ya daka tsawa ya hau da mana dan bisa ɗabi'an ɗan adam ko da ke abin gaskiya ne sai ya tafi ya bai kasa ɗaya ne yana ruwan sha'ani wani aka aka yi masa wani abu sai sai ce kawai shi an walakanta shi sai ta rabe shi Ba. to wa- wannan ya wadatar insha Allah na dan yi bayani wancan karan na dan ƙara mana wannan hadisi na da tsawo kamar yadda nace ainihin wannan dai na bangaren da na karanto eh, ya wadatar insha Allah mai bukata yana iya dubawa sai aya ta gaba in yansurkumullahu fala galiba lakum in Allah ya taimake ku ba mai rinjayen ku kamar yadda ya taimake ku a badar to ba wanda zai zai rinjaye ku wa in yahdhurkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di in kuma ya tabar da ku wato ma'ana bai ba ku nasara kuma ma'ana tabarwa kyale ku ke in ya kyale ku bai ba ku nasara ba ya dauke nasara kamar yadda ya auku a ga nasara ana gani sai aka dauke sai ta abu ya juye sai galaba ya zama ba nasu bane rana to kuma to wa zai taimake ku in ba shi ba in yi muku haka ma'ana baya ga Allah ba wanda zai iya taimakon ku Id- idan abin Allah ya kyale ku ne to shikenan ba za ku yi makan ku ne kamar da ya kyale ku a badar ka am- a uhud ka ga abin da ya faru. a a hunain shi ma ainihin s- s- an an kyale su ne saboda sun sun tinkaho da sanin yana nan tafi ya sun tinkaho da yawa suna suka suka suka ga yawa ya kai inda ya kai da ana tafiya lokacin da aka je badar an gaba a da yawa sai aka zo wannan sai aka ga an kai dubu goma suka ce ko yawa za a rinjaye mu da kan yawa suka fito suna ganin yau ai karfi kawai da aka fara yaki sai gashi ana zuba a guje aka zuba a guje kamar yadda aka yi a uhud duk aka zuba a waje to to amma da yake Allah ta'ala a wannan lokacin bai so tabar da su ba sai ya saukar da sakina fanzalallahu sakinatu ala rasuli wa ala almu'minin to sai sai ya saukar da sakina kuma ya saukar da rundunar da ba a gani ba sai gashi kuma wanda suka zuba a guje sai gashi sun dawo kuma abu ya juya ya zama nasara sai aka yi gagarumar nasara aka ɗabi ganiman da ba taɓa samun irinta to kaga a nan allah ta'ala da ya gwada masu cewa kun ga ba yawa ne ke yaƙi ba ke da suka yi takacin ƙaho da yawa sai suka zuba a guje da suka zuba a guje sai da suka sadu da cewa an gama da su yawan ya tafi sai kuma kaɗan da mu'minina da allah ya saukar da da sakina to sai kawai sai allah ta'ala kuma ya bada nasara sai ga wa'ancan da suka zuba abuja sun dauka an gama komai an ga an gama an ci su da yaki suna haki sai aka ce ai annabi ya yi nasara suka yi sai kuma suka shiga daddawa suna bashi a da baki aka ba su ganima to kaga in allah ta'ala ya kyale kutowa zai kuma ba ku nasara in bai baku nasara ba shine hizlani din kenan shine muke cewa ta farwa da wasu kyalewa din kenan yanzu ba ba taimake ka wa ala lahi fa dai tawakkalul mu'min kaga a baya an ce inna lahu yuhibbul mutawakkili Allah yana son masu tawakkali to a ce ga Allah mu'mine su yi tawakkali dogaro ga kasado da komai na Allah ne shikenan an gama tawakkali kawai ya wadata tawakkali a mahallinsa an fahimta a mahallinsa ya zama kai kayi azama kayi naka saura kuma allah ya nasa ba ba ka yi naka ba ka ce allah ya yi komi da komi za ka yi naka ne in ka in kai azama ka fita me ya rage sai kuma yadda allah ya yi idan aka zo aka fara kwamawa to mene me ya rage sai da Allah yi amma kowa zai iya nasa ne a lokacin ba wai za ka yi naka ne in ba ka ba ya kake ce tawakkali yanzu yana nufin sai ka yi zaman ka kenan ko kamar kamar hata hata kaiwa da komawa na bidan abubuwan rayuwa duk ana tawakkali ne za ana tawakkali ne Allah ya kawo amma ba yana nufin tawakkalin ba za ka yi komi ne ba sai ka kwanta a gida ka ce burodi kawai sai ka ji bibibibib daga silin sai ka ce miya nama kawai sai ka ji bibibibib saboda tawakali ba haka aka ce an kana naka ne haka kuma kana ciwo kana magani akwai akwai ruwaya da aka ce annabi musa alaihissalam ya yi rashin lafiya sai mutanen su suka ce wannan ciwon da kake yi ciwo kaza ne kuma an san maganin sa kaza ne an sha ana warkewa sai ya kisha sai ciwo yake warkewa sai Allah ta'ala ya masa wahayi ya ce Musa ya ce da shi ya Musa kana son ka bata hikimata na na yin magani da yin tawakkal ban halicci cuta ba sai da na halitta mata magani sha magani ka warke in baka ba za ka warke sai ya sha maganin sannan ya warke saboda ka ana ana magani ana addu'a an fahimta yi ba akan yi addu'a ne ake magani ba haka ake tawakkali ka ce kai ka san cewa za ka warke tun da dai wannan ciwon da inda Allah ya ce ko ba dai ka warke sai ka yi zaman ka to ba haka ake ba tawakkali kana naka ne ka bar ma Allah eh na sa haka ake shine ma'anar tawakkali in ka ƙi naka ka ce ka yi tawakkali to ba ka sa tawakkali a mahallinsa to Allah ta'ala yana son masu tawakkali kuma ya ce mumini su yi tawakkali ya zuwa ga Allah ina faɗin haka ne don mutanen musu kan wani abu su ce mishi wai tawakkali su ce alhali ba tawakkali ba an ce musu su kaza sun ƙi su sun ce wai sun yi tawakkali to ba ka ake tawakkali za ka yi naka ka sadura saura na Allah kuma ya nasa to wato nan yana cewa ainihin don haka nan su muminai tun da sun su ma'anan su tawakkali shine kenan su tun da sun san cewa shine kawai mai taimako shi ke ba da nasara nasara daga gare shi ne ko hizlani saboda haka kar su ɗauka wani abu ne zai ba su nasara ko wani ko asbab haka na'am Allah yana yin abubuwa da asbab amma ba su ne Allah ne nasir shine kuma hazir saboda haka su tun da sun san shi ne da ke da wannan sai ya zama gare shi kawai su dogara wa ma kana li nabiyyin an yaqul wa man yaqul ya'ti bima galla yawm al-qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun baya kamata ga annabi ya gululu haka muke ce masa da wasu gululu muke cewa gululu ne larabci ne amma dai an ce gululu tun da aka muke ce masa amma baka san shi a maganan yau da kullum ba a makaranta an san shi ma'anan gululu shine mutum ya ɓoye wani abu na ganima a nan kawai ake amfani da shi ba amfani da shi a wani wuri sai dai alama sai dai a babin abu a san lokaci akan tari wani abu kamar a tattara kudin gudunmuwa wani ya ɗauki wani abu za a raba wani ya ɗauki wani abu a sani ba ta yi a bisa aro a ɗauka amma ban da haka ba abin da aka sani bulura a ganima ne yadda ake ganima ma'anan ganima shi ma akwai ma'anansa mustalahin magana akwai kuma na lugar ma'anansa nan mustalaha shine ganiman yaƙi idan aka je aka yaƙi da makiya abinda aka samu a fagen fama na kayan faɗansu kamar kayan faɗansu dai da aka ɗiba kamar da kayan jikinsu kamar takubansu garkoyinsu sulkensu kwalkwalinsu dawakansu ɗan guzurinsu na abinci da sauransu aka tattara a fagen fama da duk abin da aka samu wanda suka gudu suka bari kaddara ko an ci garinsu da yaƙi ne suka gudu suka bar dukiyoyi to ainihin aka tattaro gaba ɗayan wannan dukiya ɗin ita ake ce mai ganima to a nizamin yaƙi irin na da dun su gama sai ce a irin da domin a da can yadda ake yaƙi shine kowane mayaƙi shi ke ɗaukan guzurin kansa shi ne da dokinsa shi ne da takobinsa da surkensa da garkuwansa da kwalkwalinsa shi kuma zai tafi da guzurinsa na abincinsa zai kai kansa fagen fama ya yaƙi ya dawo haka ake yaƙi a nan aka yi kuwa a fito a je a yaƙi kowa sai fito da shirinsa ba zai je ne dogara da guzurin wani ba don haka ne ma akan za ka ga ruwayoyi da suke faɗin ladan wanda ya zawwala mayaƙi ya ba mayaƙi guzuri da kuma wanda ya halibci mayaƙi a iyalinsa wato shi mayaƙi ya tafi ya bar gida wani ce in ya tafi shi zai ɗauki ɗawainiyan iyalansa ya rika aika masa da na ce har sai ya dawo ya ce shi ma kamar mayaƙi ne to saboda a nizamin yaƙin da haka ake tun zai guzurin kansa ya tafi ya kuma bar iyali in yana da abin barin mai iyali bar wani kuma zai ɗan abin wani kuma zai halarce shi wani kuma zai ɗauki ɗawainiyar kansa da wani mutum biyu ko uku ko wasu adadi mai yawa su tafi to in an je har za a ci abinci ko yana ci abincin kansa ne sai dai Allah kuma sai dai ka wasu gungo sun haɗu sun haɗa sun ci tare in kuma aka rasa guzuri ya kaɗan akan ce a yi muwasa kowa ya kawo ɗan abin da yake da shi a haɗa a raba saboda haka in aka sami ganimomi sai a tattara sai a raba daga an ainihin an raba sai a ba mayaka mahayi ya fi mai yaƙi da ƙafa saboda mahayi ya fi sai a ce mai doki yana da kaso biyu mai yaƙin ƙafa yana da kaso ɗaya sannan kuma aka gaba fiƙi suka magana mai tsawo an fi har sai ka gasance magana mai tsawo akan ganima wanda yake yanzu duk duk zamanin yanzu ya zama ya zama labari zai zama za a manta da shi ne wannan babin ba shi ne saboda mu yanzu zamanin mu ba haka ake ba yanzu zamanin mu mayaka daula take ɗaukar ɗawainiyarsu har rigar da su take suke sawa wanda ake ce mai uniform ita take musu sannan ita take ba su kayan fada ita take ba su duk guzuri har abinci komi da komi ita take musu sannan kuma sa yanka musu albashi har da allowance in sun tafi yaƙi tana biyan rabin albashinsu ga iyalansu har sai sun dawo ta cika musu raguwa saboda haka yanzu ba yanzu a wannan zamani aka ɗebo gani ba za a raba baya ba sai dai a zuba a baitul mali saboda duk shi mai yaƙi gaba ɗaya an ɗauki ɗawainiyansa an fahimta a yaƙi yanzu kusa a wurin ana ɗaukar ɗawainiyansa saboda haka bayan za a yi ka ɗauki wani abu ya zama haka amma a dacin da yake muka har ma za ka ga an ce wai har kwamanda yana iya cewa mutum ya kashe mutum ya kashe maki ya sa mai ya ɗauki kayansa saboda zai ya karfafa goyon musamman yanzu duk sai zama zai ya zama ya zama labarin zaɓa hukunci ya canza saboda ana ɗaukar ɗawainiyar mayaƙi an fahimta yi to a lokacin da ake tattara ganimomi akan tattara ganimomi ne a raba a fidda humusi sauran kashi hudu bisa biyar a raba ma mayaka bisa kamar yadda ce akwai yadda tsarin yaƙi ɗin yadda ake raba shi ma duk wannan to kuma har wala yau a wannan al'umman ne aka yadda a raba ganima al'ummun da suka gabata annabawan da aka aiko da ba a raba ganima in aka tattaro ganiman hatta koda da zinari da azurfa sai a tattara a zuba waje ɗaya sai a addu'a shi annabin sai da jama'a sai a zo a gano sai a addu'a sai wuta ta zo daga sama sai ta kona musu shi kenan to amma a wannan al'umma sai aka yarda suna ana iya raba ma mutane saboda suna da rauni sai aka halatta musu gani ba a ce addu'a wuta ta zo ta kona ko kuma a bizne ko a zubar ba sai aka ce arba ba baya to shi ne idan lokacin da ba mutum baya da haƙƙin ana tattara ganima ko da shi ne ya ɗauka ya zo da saka a aljihunsa ko ya saka a cikin kayansa sai a tattaro duk abin da aka ganimta a aji akwai wanda ake ba alhakin rabu sai a ba kowa nasa in akwai wani sulke da shi wani ya iya fatowa waje ya fafata da wani mayaƙi ya cire yana iya cewa wannan sulke ne na fafata da shi ina fata a sa a kaso na sai dai koya kan amma dai rabo ne ake a rara na gani man yaƙi to shi kenan wannan a sanadin saukan wannan aya da cewa bai kamata annabi ya gululu ba an sami wasu ne suka ce annabi ya yi wai ya zuba bayan da aka yi wani yaƙi sai aka akwai wata abin da muna ce katifa ake cewa da larabci amma ina jin katifa na larabci shine bahaushe ya ɗauka ya ce katifa to amma shi katifan bahaushe daban yake da katifan larabci nafsir karma ce katifa katifa sai bahaushe ya ce katifa to kun san katifan bahaushe yana kwancawa ne akai ko to katifa ba ana kwantawa ne akai ba ko da kin an ga dama ana fara ana ana rufa ne da shi a jiki kamar a baya ko alkyamba a saman riga take disar akwai tubabi akwai akwai akwai shi'ar akwai disar akwai mai taban jiki akwai wanda ke rubi shi a saman bayan sai mutum ya gama ado sai ya dauko katifa ya sa a sama kamar alkyamba take ko jumba ko irko a baya a saman riga amma sunanta kenan da larabci kafifa to bari mu ce mata alkyabba ko da alkyabba ma duk da kaji duk larabci ne ba haushe ne ya ce alkyabba ba kya a larabci mai wa aljubba ne sai ya ce alkyabba duk da kaji al din nan su alkaki ne almene ne duk dai larabci ne a sama to akwai wata katifa bari mu ce mata katifa ba katifa ba ba kar mutum in ga ce katifa za a je katifa na bahaushe ana kwantawa ne a kai yana da tudu to shi ko wannan to bari mu ce mata alkyabba zai zo mafi gane to akwai wata jan alkyamba tana da kyau sosai sai aka neme ta aka rasa to ashe wani ne ya je ya ɗauke sai ya je tona rami ya bizne to alhali duk an ga wannan alkyamba ɗin na ci mata duk an ganta da aka zo wajen rabo sai ba a ganta sai wasu wani mutum duk suna yin duk yana na tarihi duk ba ba- amma ba zan faɗi sunan kowa ba Ban faɗi sunan kowa ba. wane ne ya ɗauke zan ce wani ne wane ne ya ce annabi ne ya ɗauka wani ne amma yana nan fa a karatu yana nan a karatu don karka karka ji wani ka ce a wane ne faɗa ka ce ko shari'a ake masa don ya zama babban mutum ba ruwan mu. wani mutum ne ne shi kenan wani mutum ya ɗauki wannan alkyabba ya je tona yashi ya saka ya rufe aka zo aka nema aka rasa to sai wani ya ce annabi ne ya ɗauki to shi ne allah ta'ala ya saukar da aya yana rabbi ga wani cewa maka na lalabiyin an ya bai kamata ga annabi ma'anan annabi a nan da yake ban san ko bahaushe ya san nikira da ma'arfa ba. ma'anan annabi ko wani annabi an fahimta nikira ne ma wa maka na lalabiyin ba linabiyi ba linabiyin bai kamata ga wani annabi cikin annabawa kowane irin annabi kowane annabi ne allah ya turo annabi a ce ya yi gululu bai kamata ba zai yiwu a ba wata ma'ana ba zai yiwu ba ba zai yiwu a ce annabi ya yi gululu ba ballantana wannan manzon fiyayyen annabawa shugaban annabawa in wani kowane irin annabi ba zai yiwu ya gululu ba to ya ga shugaban annabawa wa man ya gudu da ya ata bi ma galla yawmal qiyam wanda duk ya gululu zai zo da abin da ya gululun sa ranar qiyam in mutum ya koye wani abu na ganima aka yi rabo sannan shi yake banta da wannan nasa ba wanda ya ba wani abin da ya koye to go- ba a gani ba to gobe kiyama zai zo da wannan a- a- a- a- ala ru'usul ashhad jama'a ana gani "Mm, mm, mm, ki ashirin na shi koye sai ya zo da abin da ya sun mutuwa fa kudu nafsin ma kasa bar wa hula ya zama sannan a cika ma kowace rai abin da ta aikata ba za a zalunce su wato gobe kyama ranar tantance abubuwa ne. duk kowace rai za ta yi abin da ta aikata shi za ta zo shi ne abin da mutane ba su gane Shi- shi ita ma wannan rayuwar gidan gwaji ce duk abin da mutum yake yi ana rubutawa yana nan a a rubuce so gobe kyama za a tantance wannan rayuwa za a zo a baje kaga duk abin da mutum yayi har ma a bashi littafi amma rubuta masa har ma ce ka me ya samu wannan littafi ba koyo komai a dan karami ma duk komai da komai a rubuta sannan a zo a yi a tantance a yi hisabi sannan kowa a bashi abin da ya aikata ba za a zalunci kowa ba abin kirki ko abin tsaya duk abin da mutum ya je kai ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى to haka nan wanda ya gulo din nan sai sai sai sai ya fito da sai ya dau sai gan shi ya yawo kayan abin da ya gulo din shi kowa yana kagara na asiri ya to sannan a zo a yi hisabi a ce ga zunubinsa na gululu ga sauransu a kammala kuma kowa ya san inda ya wannan na kawo muku tarjama ne ina fata lokaci ya ba mu dama na na ƙarin bayani da fassara da wa- da ainihin shi- da- da ruwayoyi ke da ce na ya cewa um, baya ingantuwa ga annabi ya ha'inci a ganimomi domin annabta tana ta, ta kore khiyana ha'inci wato an- annabta ta kore khiyana to gu- gululu wani nau'i ne na ha'inci ha'inci shine ainihin an amin an aminta maka kai ha'inci domin kowane mutamani ne akan tattara tunda Allah ta'ala ya aminta ma mutum akan ya isar masa da sako ya zuwa ga sauran mutane to yaya za a yi a ce shi wannan mutumin ya ci amanan su mutanen a dukiyoyinsu kowane annabi amintacce ne saboda haka ba zai yi kuma ya yi ha'inci ba wato daga cikin sifofi na an an sifofin annabta har da kamala na ke- na na na kyawawan hali ba za a jingina ma wani annabi mummunan abu ba wanda zai zubar da mutunci hatta ko da ma abin ma ba haramun ba ne ko da ma abin yana da zubar da mutunci to ba za a jingina ma annabi ba cikin annaba wani annabi cikin annaba ta haka nan ma don kiyaye mutuncin annabi hatta wanda wasu wanda suka yi kusance ko suka kusance shi kamar matansa da 'ya'yansa to su ma Allah yakan katange su daga su abinda zai soki mutuncinsa saboda haka ba za ka sami ɗan annabi ya je ya- za a gan shi kamar lalatacce a gari wanda za a soke su kan annabin na'am abar- amma ana cewa banda babin kafirci tunda annabi dan annabi nuhu ya kafirci Ma- mata mata annabi lut da mata annabi nuhu duk sun kafirci to amma amma wannan kafircin su su ya je gare su bai je ga annabin ba amma da mummunan hali ne kamar a ce matar manzo ta aikata alfasha ba zai yiwu ba saboda ya shafi mutuncinsa ba zai yiwu ba saboda mene wannan ya shafi mutuncinsa da abin da zai koma mutuncin zai koma ga manzo Allah dole Allah zai katanta to kaga in haka nan ne ba zai yiwu a ce an jingina ma annabi ha'inci domin wani nau'i ne na ha'inci a ce ainihin an an an an- an aminta maka a dukiya ka ɗauki wannan ka ɓoye ya ce a cikin tafsirin ummi ya ce ta sauka ne a yakin badar ya ce sanadiyan saukanta ci- cikin ganiman da suka samu a ran- a ranar badar akwai katifa ja kamar da ce katifa na ce mace mata alkyabba ce fi dacewa da don ana ɗora ta a darbishi riga ne sai aka neme ta aka rasa sai wani mutum daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce ya ce me yasa ba ba mu ga wannan katifa ba ma lana lana na katifa sai ya ce ma azanna illa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi akhaza sai Allah ya sauka da wannan aya sai wani mutum shi ma har wala ya zo daga cikin sabon annabi din sallallahu alaihi wa alihi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce inna fulanan galla qatifatan ba fara sai ce wane ne wani shi ma ba a faɗi sunansa ba ya zo ga manzo Allah ce wane ne ya doki wannan katifa din kuma ya haƙa ya tona ya she business ko na ka sai nuna wurin don Allah ya sa ya yi shuka a idon makwarwa lokacin da ya je yana tonawa yana aji ashe wani ya gani to shi kenan sai aka je sai aka tona famar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi habr dalikal mawdu ko ukhrijal qatifa sai manzo Allah ya ce aje a tona wannan wurin da aka tona sai aka fito da qatifa ya tabbata kuma wani ne ya je ya kasu a cikin majalis na baraki a majalis kai na sheikh saduk da- daga imam sadiq ah, ya- yana cewa inna rada an nasi la yuwa wa alisanatuhum la turba ya ce yadda mutane ba a mallakan shi ka mallaki yardan mutane a wannan abu wannan abu ne wanda yake kam- kamar mustahili kuma harsunansu ba ya kame su mutane haka suke ɗabi'an mutane a ce an ma- sun yarda yana sai ka ga wani an mamaki kuma ce to sai ce alam yansubu hu yawma badr ila annahu sallallahu alaihi wa alihi akhadha li nafsihi min al-maghrib qatifatan hamra yace basu ashe basu jingina masa ba sallallahu alaihi wa alihi a ranan suka suka jingina masa a ranan badr suka jingina masa cewa ya dauki eh, wannan qatifa ga kansa ja jar qatifa hatta azhara Allahu ala al-qatifa azai da Allah ya bayyana ita wannan qatifa وبرأ نبيه صلى الله عليه وآله من الكهان يا برن تدا يا كبتر da manzansa sallallahu alaihi wa alihi daga wannan ha'inci wa anzala fi kitabihi wa ma kana lin nabiyyin an yakun ya saukar Allah Muhammad da ta cewa baya kamata ga annabi ma'anan annabi ba annabi ba kawai wannan annabi baya kamata ga annabi kowane annabi cikin annaba ya zama yayi gudu kuma ya gudu ya tabi magalla yau mai kyan a tafsirin ummi daga imam bakar ya ce man galla shay'an ra'ahu yawmal qiyamati fin nari thumma yukallafu an yadkhula ilayhi fa yakhrujuhu minan nar yace wanda duk yayi gululun wani abu zai zai hango shi a cikin gidan wuta shi wannan abin da ya gululun nasa shi yana wajen wutan sai ya hango shi ga can a cikin gidan wuta shi gululun an bayyana abin da ya gululun nasa sai ya hango abin da ya gululun ga can a cikin gidan wuta sai a ce masa je ka ɗau a kallafa mashi sai ya shiga cikin gidan wuta ɗin ce je ka je ka ɗauko wannan ka kawo ajiyar cikin wani abubuwan da muka karanta nan duka tafsirin safi ya kawo sai dai wannan akwai shi da isnadodi muka tsallake isnadodin mu kawo da zai na cewa ainihin wani ruwayan a cikin amalin majalis na amalin saksadu shi ne ake ce mishi majalis majalisi na 22 cikin tafsirin ayashi daga sama'a ya ce abu abdullah alaihissalam ya ce algululu kullu shay'in gulla anil imani gululu shine duk abin da aka aka aka ɓoye wato ba a ba imam haƙi haƙinsa kowane imami ce har da wannan lokacin idan mutum ya gululu ma'ana ga haƙƙin sahibin asarwar zaman bai baya ba ke wa akalu amwalin yatimi shubha kuma cin shubhatar ke wa akalu amwalin yatimi shubhatar da cin ma'an dukiyar maraya da shubha wato mutum ya ci ba da shubha kamar ya cakuɗa nasa da na marayan ya haɗa ya cike wa soto shubha shubhatar kibla kuma cin soto shi ma a rikirkice soto shi ne dukiyan haram mutum ya ci dukiyan haram amma da shubha kusa wato da kaman cewa yana cin alasa kan misali aini idan idan kana idan kana aiki ana biyan kalada to ga aikin ga ladan aikinka daga shi zaka ci amma in ka cakuɗa ba san wanne ne naka ba wanne ne ladan aikinka mai wanne ne na cikin dukiyan ba to ya zama shubha ke to mutum da yake cin dukiya da shubha to shi ma duk gululu ne kamar da yake ci maka gululu gululu kalma ce musdala ana amfani da ta wajen ganiman yaƙi kawai to amma kun ga a wannan ruwan ya nuna akwai nau'o'in gululu daban-daban domin gululu nau'i ne na ha'inci to kun ga daga cikin ha'inci har da ha'intan imam imamin zamani a kan haƙƙinsa ya zama gululu to haka kuma kaga kenan haƙƙi haƙƙin kumusi zai zama ya shiga cikin in ka cakuɗa da dukiyarka baka fitar ba kana cin gululu kayi gululu haka kuma idan mutum ya ci dukiyar maraya da shubha na'am idan ba da shubha ne ba kiliyali ya yaka da haram gashi a sarari ga dukiyar mara gashi ya dauka ya ce amma da shubha shi ne kamar ya ce ya cakuɗa da nasa a ce ana cin abinci ne a gidan dukiyar mara ne sai aka zuwa zaka ce ai tare ku muke ci to amma an kwari maraya ba an ci da da shubha ba ke wato ya zama gulu dan abin da aka ɗiba na haƙƙin marayan ya zama gulu haka zalika kuma cin haram shi ma da shubha wato da unwanin kamar an cakuɗa halas da haram an haɗa an ci kawai da unwanin ana ganin duk dai halas ya zama shi ma duk gululu to duk kuma wanda ya gululu zai zo da abin da ya gululu sa ranar alƙiyama zai ɗauko in mutum ya gulolin saniya ranar alƙiyama zai zo da saniya tana mo in mutum ya gulolin akwai zai ɗauko akwai ranar ya tana ne kowa ya gashi makin gashi abin da yake ke duk wanda ya gololo zai zo da abin da ya gololonsa ranar alkiyama duk asiri ya tono rana sannan a cika ma kowace rai abin da ta aikata ba tare da ɗan zalunci mutane ba to na ga karatun wa'yansu akan biyo ni bashi amma kila zan yi sarrafa kawai sai tabar na gani lokaci na kure mana أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بساحة من الله ومأواه جهنم وبئس المصير shi wanda ya bi yarda yardan Allah da yin da'a ke zai zama daidai da wanda ya komo da kushin Allah da yin sako ke kuma ya zama makomansa jahannam wannan tambaya ce mai mai da amsa ba ana batun ba ana batun duk abin da mutum ya yi shi zai gani gobe kiyama ba to yanzu wanda ya bi abin da Allah ke so ma'ana ya yi da'a ga Allah to zai zama daidai da kuma wanda ya komo a ranar kiyama nan da fushin Allah ma'ana ya saba ma Allah ke za su zama daidai wa ma'awa jami'a ya zama kowansa jahannam kaga ba sai an ce maka ga amsa ba za su zama daidai ka san ba na ba za su zama daidai wannan ya zo da yardan Allah ya sami abinda ya yi da'a abinda ya kiyaye sabon Allah bai sami Allah ba ya yi abinda Allah ke so Allah ya yarda da shi an ce wuce aljanna wannan ya zo da miyagun ayyuka na sako shi kuma Allah ya fushi da shi ma'ana yadda aka ce to ya wuce jahannam to waɗannan su biyun nan ba za su zama daidai ba wa bi isar masir tirma makoma ainihin jahannama kenan ta zama ita ce makoman mutum daga ammar bin marwan ya ce na tambayi aba abdullahi alaihi salam dangane da wannan aya afa manitta ba rubuwan allahi kamar ba da sa'in sai ce da ni ko da ke ba mu karanta wani daraja ta ba gashi na a gaba gaban karanta da wannan don yana gaba ka to mu daraja ta inda Allah su biyun nan duk cika duk mutane ma sawa'un masu masu da'a wanda suka sami yardan Allah ko kuma masu sako wanda suka sami fushin Allah duk cikan su um daraja ta inda Allah hawa hawa ne a wajen Allah ma'anan darajoji kenan hawa hawa to da yake hawa-hawa a abin kirki da abin tsiya duk hawa-hawa ne abin tsiyan wani ya fi na wani saboda haka wani mai mummunan aikin nasa mummunan aikin ya fi na wani saboda haka ga sun zama hawa-hawa ke to haka mutanen kirki su masu ma hawa-hawa ne a wajen Allah nan an ce an kamanta su da darajoji ne saboda fifiko da ke tsakanin wannan da wannan in ba haka ba abinda muke ce ma daraja shine hawa ko ba hawa hawa kamar misali aljanna tana da hawa hawa duk hawan da ya hau sama ya fi na ƙasa daraja to wuta ma ana iya ce mata tana da hawa hawa amma ɗaba wajen wata ƙasa ƙasa ne in muka ce ma wannan hawa hawa ya kamata mu ce ma wannan ƙasa ƙasa kenan ko sauka sauka za mu ce saboda shi ma ɗin bambanci ɗin to muna iya ci mishi hawa amma hawan sama can kenan ya fi sauƙin azaba ƙuryan ƙarshe ya fi tsanani to to sai na ɗaya ce na tambaye shi dangane da wannan menene ma'anan kumzar jakin inda laɗin sai ce da ni ai wannan manita ba ruwan da lahi sai ce hum wallahi ya amma darajatul mu'minina inda ba ya ce abinda ake nufi darajojin mu'mini a wajen Allah wa bi mawadatihim wa bi ma'arfatihim iyana yudha'afu yudha'afu Allahu lil mu'minina hasanatihim wa yarfa'u lahum darajatul ya ce da da muwalati wilaya wilayansu gare mu da sanin shi ne Allah ta'ala ke nunnun hasanonin bayi da kuma ɗaga su darajojin manya amma inda Allah ta'ala ke cewa kaman ba a bisatin min Allah har yanzu a ƙarshe kohon wallahi allazi na jihadu haƙa ne bin abin zalim ya ce wallahi waɗannan da suka haɗa suka yi musanta haƙƙin Ali bin Abi Talib wa haƙƙul aimmatin min ahlul bayt da kuma haƙƙin mu aimmata ahlul bayt fa ba'u bi dhalika bi sahtin min Allah suka koma da kushin Allah to ka gani wato ma'ana yana yana da ya tambaye shi mai ma'anan wannan sai ce yana nufin darajojin nan na mumine ne wanda suke muwali wanda suka san da a'immata ahlul bayt suka biya gare su da su ne Allah ke nunnunka lado lado kuma wa'ancan kuma wanda su kuma su suka koma da fushin Allah su ne wanda suka musanta wilaya na eh, imamin farko da kuma sauran ahimma to lokaci ya riga ya kure wani lokaci muka yanke karatun ne ba domin mun gama ba amma nan gaba za mu tashi da karman nan lahu alim mu'mini insha Allah wasu ba'adin yan uwa yau za su tashi zuwa zuwa kasan iraq domin su sadar da masir din tafiya zuwa karbala wanda yanzu daga wani nahiyoyi daban-daban ana ana tattakawa da kafa zuwa karbala takun da ya fi nisa shine wanda suka taso daga mashhad wajen nisan wajen kilo 1,700 kuma saka suka kama hanya suna ta ta yi damuna ganin a cikin iraq daga basra zuwa karbala kilomita 600 ne shi ya fi nisa to gashi an sami wanda suka wuce na ke karfe ya zama ka kawo ruwa ban sha ba wurin ɗan sha ɗan kaɗan to sai zama na yanzu ma an tattakin ya fara nisa to kuma wannan al'amari wanda yake da ban al'ajabi cikin gajeren lokaci yadda al'amarin takawa da kafa a je karbala ya yi shi ke nan kana gajiya ta kana ta yin ba ya yi nisa hakan da ban al'ajabi cikin gajeren lokaci yana ta sauyi kuma sai sauyi ƙarin sauyi yake ta ta wannan kiran sallar jihuna ne yana da daɗi ne amma ba ka wani garba a wurin shida da sha bakwai yanzu muna da wajen minti sha biyar kafin magarba sha amma dai na san ama da yake so ba sai rana ta fata suke da suke yin sallar su za su iya yi za su iya yanzu tun ma kafin rana ta fata sannan kuma kamar yake cewa wannan al'amari daban al'ajabi yadda dai al'amarin arba'in nan da nan ya canza da kuma nan an san cewa yan wasu sukan tako da kafa su nufo nan wanda aka tsaye ainihin da wanda suka fi wanda suka fi nisa a nan wanda su taso daga kano ne sun yi ne za su taso daga gobe kuma su taso a jibi gata da citta da za su tattaso na san kuma wasu kan ma tafi can su tako suka suka tashi da ganin zai su je kano su tako da su je kaduna wanda dai don mutum ya zaɓa kuma dai sannan kuma dai yan uwa mun sha mun so ya zama ainihin ana da yawan gaske wanda suka je amma dai wanda za su je daga najeriya ka ya zama kamar na bara duk ba su wuce ɗari biyu ba ban mamaki ko mutane ko rashin abubuwa ne ko kuma menene dai ga su nan dai amma na san da za a zo da jirgi a ce duk wanda za shi ya zo da ainihin a kaga rububi almuhim shine mutum ya kamata ya san wannan al'amari ana yin shi ne amsa talbiya kamar yadda muke faɗin cewa mutane ya san mafi sukan ta surutan su sai ta surutai ya kamata ainihin a ainihin in za a yi mana adalci a ji ta bakin mu ba mutum ya ka abu sai ya fassara shi da yadda abin da ransa ya gada ma wata Allah insha Allah muka zo 40 na na yi maganar wannan yanzu lokaci ya kure mana insha Allah almuhim shine dai ya zama mutum ya san cewa yana yana yana da zumtan a ƙa'ida na tafiya ɗin da kuma ya san abu ana yin shi ne bisa da zami kuma muna da labarin akwai wanda suke ta shirye-shirye za su yi wani abu a lokacin tafiya ɗin na mummuna aiki har ma wasu wai sun mitin jiya wai wai cikin mitin na suke cewa duk lokacin da aka yi shirya mutanen na abu sai ya yi likeji to wannan karin ba zai likeji ba ce a kun yi banza suka idan makarwa to suna yin madu an san me suke wai wai wai wannan karan lariya su tabbatar da labarin bai yoyo ba zai shirin da suke ya zama ba a ma sani ba ci o yanzu za su yi mamaki a shi ma sun ji wannan ce to o dai ku ci gaba da kowa ne yana aiki ne zuwa ga makoma insha Allah ga abin da zai koma gare shi mu muna aiki wasu suna faɗa abin da muke kuma kowa zai sami sakamakon abin da yake aikata da masu aiki da masu yunkurin za su yi mugunta za su yi kisa ne ko za su yi barna ne kaga kowa zai sami na san wa'annan masu ma ana saurara masu wai addini addini amma ba na annabi ba annabin da muka ba da labarin da rahamar Allah ya zama ya iya kawo mutane ya kawo gari su ko suna cewa ana ana ma kashewa ne da da annabi da aka yi masa wahayi da ya zo maka duk ya ga kafirai da sai ya kashe su to da ina musulunci yake ba so ɗan nan masu bautan kuma kan ba so ya damu ya mai su zuwa mai su sahabbai ba su ya kira suka amsa haka kiran mutum ake ba ana kashe shi ne ba dan ta'adda ka gane addinin musulunci ba ta'addanci bane dan ta'adda ba ta inda kuma ya zo maka da justification dan ta'addanci Allah ya hadin kowa ne yana aiki da abin da zai koma gare shi وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين Allah ka gane da mu abin da muke karantawa ka shirye mu da shirin da ke ci gaba mu ikon aikata rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa la tuqina adhaban سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين